الحمد لله رب العالمين صلاة الله وسلامه على أسعد نبينا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد yau muna kwanan wata bakwai biyuwa ko ga watan safar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ya zo daidai da kuma biyu kenan biyu ga watan augusta miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan hantsi mai albarka za mu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin irshadu ulil basairi wal albabi linal fiqhi bi aqrab turuqi wa aysar al asbab littafi wallafar al-shaykh al-allama abdurrahman ibn nasir al-sa'idi alaihi rahmatullah muna karatu a cikin tambaya ta 41 a wacce take magana akan al'amura da sallar juma'a da idi guda biyu suka haɗu da kuma al'amuran da suka rabu na hukunce-hukunce. Mun zo har zuwa yadda malam zai yake cewa wa min ha wujubu fitri yawmil idi dunar juma'a. Fa inna ifrada saumihi makruhun لكون العباد أضياف كرم الكريم فيهما daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin juma'a da idi akwai wajibcin shan ruwa ranar idi wajibcin shan ruwa wato rashin azumi ba shan ruwa ga mai kishirwa ba shan ruwa kishiyar azumi alfitar yana daga cikin raunin yaren hausa yana daga cikin raunin yaren hausa su a larabci an ce alfitur an san mai ake nufi kai ba shi ne shan ruwa ga mai kishirwa ba amma a hausa mun ce shan ruwa zai zama shi ne shan ruwa na rashin azumi shi ne shan ruwa ga wanda yake bukata shan ruwa ga wanda har baya bukata na ka shan ruwa ana nufin kishiyar azumi wajibi ne ranar idi dunal juma'a amma banda juma'a ita juma'a ba wajibi ba ne a barin azumi sai dai idan mutum zai yi azumi ranar juma'a idan zai kiyaye ka'idar azumi ranar juma'a shi an ya suma yawman qablahu aw yawman ba'dahu in yayi alhamis zai iya yin juma'a in yayi juma'a in zai in zai yi asabar zai iya yin juma'a to duk da ita ma ranar juma'a an hana yin azumi amma an hana yin azumi ne da sharaɗin idan za a kaɗaita ranar ne da azumi sannan da sharaɗin idan azumin na nafila ne ba na farilla ba amma ranar idi da azumin farilla da azumin nafila da ko za a yi kafin idi ko za a yi bayan idi duka wannan azumi bai halatta ko suna da bambanci ranar idi kawai ba azumi ne ko mai azumin kafara ne irin wanda ya kisan kuskure yana jera azumi azumin ya biyo masa ta ranar idi misali ya layya to ranar idin nan dole ya sha wannan azumi da kuma ayyamu ta shirk da za su biyo baya guda uku dole ne zai sha wayannan kwanakin idan ya suka wuce sha hudu ga watan zulhijja sai ɗora azumin to barin azumin ranar idi wajibi ne kuma kowane irin azumi amma juma'a an haɗa azumin ranar juma'a ne kaɗai azumi da ya haɗa kamanni guda uku kama ta farko azumin da ya zama na nafila kama ta biyu azumin da ya zama ba za a haɗa shi da wani azumi ba na kafin juma'a ko kuma na bayan juma'a ka iya cewa wani su ne manya-manyan siffofin da suke bayyanar da azumin da aka hana ranar juma'a fa inna ifrada saumihi makruhun malam ya ce domin lallai kaɗaita azumi a ranar idi abu ne abinci ko kuma abinan a juma'a yake nufi domin kaɗaita juma'a da azumi makaruhi ne لكون العباد أضياف كرم الكريم فيهما وانا ايدي yake nufi ware ranar idi da yin azumi makaruhi ne na yana nufin makaruhi abin ƙi inda farkon kun kula cewa ya ce wudu fitar yau mil wajibcin sha a karhanci kuma ba muƙabilin wajibci ne muƙabilin wajibci shine haramci amma malamai sukan yi ibara da karhanci suna nufin karahatu tahrim la karahatu التنزيل لكون العباد الضياف الكريم فيهما kasancewar bayi wato baƙi ne na mai karamci a cikin waɗannan kwanaki na idi guda biyu baƙi ne na mai karamci ma'ana baƙin Allah a nan malam ya ambace shi da sunansa na karim saboda ana magana ne akan wato akan akan ci da sha ranar idi su baƙi ne baƙi kuma na mai karamci wanda ya zama baƙon mai karamci ne ne mafi darajar abin da zai samu abinci da abin sha don haka sai ya zama suka zama a ranar idi za su ci za su sha wa min ha daga cikin abin da ke bambanta su annahu fil idi yambagi أن يخرج من طريق ويرجع من آخر بخلاف الجمعة ranar idi ya kamata mai fita idi ya fita min tsarikin ta wata hanya wa yarji min akhar kuma ya dawo ta wata hanya daban bi khilafil jumu'a sabanin ranar jumu'a ba a shar'anta haka ba wa minha daga ciki karahatu tanaffuli fi musallal id qabla as-salah wa ba'daha ikhlafil jumu'a daga ciki akwai kin yin nafila fi musallal idi a farfajiyar sallah ta idi a qabla salati kafin sallah wa ba'da da bayanta makaruhi ne yin nafila kafin idi makaruhi ne yin nafila bayan idi da sunan nafila ratiba ta sallar idi ikhlafil jumu'a ta sabanin sallar jumu'a ita baka ba karhanta yin nafila kafin ta ba ko kuma yin nafila bayanta sai dai nan ma wasu wasu sharuɗa sai dai wasu sharuɗa ita sallar idi mutlakan an hana yin nafila sawa'un wannan nafila mai yinta yana yana nufin ta zama ratibi ta zama ratiba ga sallar idi ko ko yana nufin nafila mutlaka ko yana nufin gaisuwar masallacin idi ko kuma yana nufin a sallar walaha da kowane irin nufi an hana yin sallar nafila a masallacin idi saɓanin juma'a ita juma'a an hana yin nafila amma ba mutulakan ba ba ta ba ƙaidi wanda ya zo masallacin juma'a gabanin zuwan liman to yana da damar ya sallah ba a hana sallah a wannan lokacin kafin liman ya toshi ba a hana sallah bal yana daga cikin ma siffar wato salihan bayi a sallar juma'a shine yin nafilfili gabanin zuwan liman da manzo sallama yake cewa fa salla ma qudira lahu ya sallaci abin da Allah ya hukunta zai sallata na sallah ya fi ya fi furi hudu ba asali na filfili a wannan lokacin kafin zuwan liman ya fi da hudu ba asali sai an shar'anta shi kai tsaye bai hudu ba kuma sai in maslaha a sannan ga wanda ya zo masallaci lokacin liman yana hutuba kafin ya zauna to zai amsa kiran gaisuwar masallaci wannan ma ya tabbata a sunna to irin wannan nafila ta ranar juma'a ita ba a hana ta ba bal ma an shar'anta ta amma nafilar wanda sai da liman ya zo aka kira sallah liman ya tashi zai yi hudu ba shi kuma ya tashi zai yi nafila irin yadda ake a sallar azhar wanda in an kidar in an mai kira sallah ya gama kiran sallah to sunna ce mai ƙarfi wanda yake cikin masallaci ya tashi ya nafila domin ita ce ratiba ta sallar azhar nafilfilin da yayi kafin a zo a kira sallah ba su shiga cikin wannan hukuncin na na na na nafila ratiba ba sai wanda ya yi bayan an kira sallah azahar tana da shi asuba tana da shi azahar tana da shi abina la'asar tana da shi wannan su uku na su suke da shi magariba ba ta da shi isha ba ta da shi kafin ta kai bayanta amma umumin faɗin manzon sallallahu alaihi wasallam kulli azanaini salah zai sa in ka yi bayan an kira sallar magariba kafin a shiga to ka dace da sunna in ka yi bayan kira sallar isha kafin a shiga ka dace da sunna da umumin wannan hadisin baina kulli azanaini sala sai da mawayin salolin guda biyar kowace idan an kira sallah to kana iya ainihin wato ka miƙe bayan an kira sallah ka yi nafila amma banda sallar juma'a wanda yake cikin masallaci ranar juma'a aka kira sallar juma'a to ba hali ya miƙe ya ce zai yi sallar nafila bayan da kuma yana zaune a masallaci aka kira sallah to kaga ta wannan fiskar zamu iya cewa juma'a ta bambanta da sallar idi to da sallar idi a kowane hali ma ka zo ba za ka yi nafila zama kawai za ka yi sawa'un liman ya zo ko bai zo ba sawa'un kuma nafilar taka meye meye meye nufin ka a ranka duka amma ban da juma'a ba haka ba amma bayan sallar idi nan ma hudu ba ake yi da an yi hudu ba sallama mutane ake babu nafila kuma ba a idar da sallama daga sallar idi liman ya tashi zai hudu ba ka tashi ka ce za ka yi kuma kai kuma nafila ko wata wala haka da ka saba yi ko wani kakala kakalanka duka wannan babu shi ba a yi amma sallar juma'a ita kuma bayan sallar juma'a ya halatta bayan sallar juma'a a yi nafila daidai yadda suna ta tanadar nafilar bayan sallar juma'a manzon Allah sallama a gida yake a gida yake ko dai yayi yayi raka'a biyu bayan ya koma gida ko yayi raka'a hudu bayan ya koma gida ranar juma'a amma a masallaci ya tabbata a sunna idan har mutum zai yi nafila bayan sallar juma'a to raka hudu zai raka hudu zai kamar a malikiya sun karhanta yin nafila ranar juma'a bayan sallar juma'a saboda gudun ita ta sallar juma'a an shar'anta ta raka a biyu idan wani ya miƙe bayan an yi sallama ya nafila raka a biyu wani baƙon fahimta zai tsammanin cewa cikon wace raka'a cikon sallar so musamman idan aka ce yadda ake yawaita nafilfili a wasu sallolin a ce in an yi da sallar juma'a masallaci ana tashi a ta nafilfili kowa raka'a biyu kowa raka'a biyu bakon ilimi da fahimta zai tsammanin cewa cikatawa ake yi wannan raka'a biyu to shi yasa sai ya zama zake kokarin wato tare wannan fahimtar sai ya zama a sunnar ma in zaka yin to raka'a hudu za ka yi ba raka biyu ba nan ma kuma bayan azkar bayan dukkan wani abin da yake biyo bayan sallah ka yi shi an abin shi yasa malikiya suka ce in har za ka yi nafila bayan sallar juma'a to da sharadin sai liman ya fita haka malikiya suka sharadanta kafin liman ya fita maka ruhi in kuma kana so sai ka to ka jira sai liman ya yi yayinsa ya fice a masallaci ko ya fita daga hukuncin shi liman misali ya bar majalisinsa mihrabinsa ya wuce ya tafi cikin masallacin ya kama wani uzurinsa daban a cikin masallaci ya fita daga wato siffar kasancewar salima wa minha daga cikin bambance-bambancen sallar idi da sallar juma'a annal juma'a ta fardu ainin bil ijma' juma'a farali ne na kashin kai yake kan kowa da ijma'in malamai wa ammal idu fa fiha khilafun ma'ruf amma sallar idi akwai saɓani sananne da ya shahara almashhuru min almazhabi abin da ya fi shahara a mazhabar hambaliya annahuma fardu kifaya da sallar ƙaramar sallah da sallar layya farali ne kifa'i wanda wasu suke ɗaukewa wasu sai zama a hakkin saura ya zama sunna idan wasu sun halarta to a hakkin saura ya zama sunna wasahihu annahuma fardu aini malaka amma abin da yafi inganci shine dukkan sallar juma'a da sallar idi fardu ainin kowannen su farali ne na dole akan kowa wa huwa ihdar riwayatayn an ahmada kuma wannan fahimtar ɗaya ce daga cikin riwayoyi guda biyu daga imamu ahmad tsakanin cewa farali ne aini ko farali ne kifa'i اختارها شيخ الإسلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يا زابي wannan ra'ayi amma ba shine ra'ayin jamhurin malamai ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dattijo da yazo ya tambaye shi ya ce ya maikin Allah kam alayya min as-salawat ya maikin Allah sallah nawa ne a kaina sallah nawa ne a kaina musulma ya ce yace hiya khamsun illa an tatawwa biyar ne sai da ka tadawu jumhurin malamai sun rike wannan hadisin a matsayin umda a matsayin jigo da yake nuna cewa ba wata sallah ta shida ta far ta farilla in za a samu wata sallah ta farilla ta shida to sai dai fardu kifa'i amma ba aini kuma da yace ya ma'aikin Allah la azidu alaiha wala anqus ba zan ƙara ba kamar yadda ba zan rage ba sai ce aflaha in sadaka inda gaske yake ya iya kiyaye hakan to ya rabauta to ya yi rabo inda gaske yake ya iya kiyaye hakan kaga in haka ne kenan fa yana nufin da ya ce wa salama la azidu ala zalika wala anqus ba zan ƙara ba zan rage ba kenan ran idi ma ba zai je ba kuma aqarrahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika wanda Allah ya tabbatar da shi akan haka cewa in ya kiyaye wa'annan biyar din ya rabauta idan in bai je sallar idi ba bai je sallar jana'iza ba ba ba ba zai zama aibuwa gare shi ba kuma da wannan ne jumhurin malamai suka yi hujja akan cewa sallar gaiso masallaci ba farilla ba inda farilla ce ita ma da ta zama farilla ne shida yawwa ko wuturi babu wata sallah bayan wannan ta ce farilla to amma irin sallar idi irin sallar jana'iza irin sallar gaisuwar masallaci irin sallar wuturi duka akwai cece kuce akwai ƙarin fahimta tsakanin malamai dangane da da'awar wa farlancin su farli aini to amma jamhurin malamai wannan hujjar tasu mai ƙarfi na haka malam ya tafi akan wannan fahimta kamar da shekul islam ya tafi akan wannan fahimta saboda wasu wasu dalilai in kana dalilan ba sa rasa amsoshi ko hadisin da ya gayyaci kiran zuwa sallar idi har da kowa da kowa ma da yara da manya da mata da maza da tsofi har da amare har da masu jinin al'ada ai kiran mai jinin al'ada kadai ya ya isa ya nuna maka cewa wani abu daban ake nufi ba wajibcin sallah ake nufi ba kuma aka ce liyashhadna alkhaira wa da'watal muslimin kaji hikima dan su shaida alheri da addu'o'in musulmai ومنها ما يتعلق بالعيدين daga ciki bambance-bambancen ma ya ta'allaku bil idain min zakat al fitr wa takbir al mutlaq wal muqayyad wa min al adahi wal hadi fala tusharikuhum al jumu'atu fiha daga cikin su akwai abin da ya rataye da su idi guda biyu na wasu hukunce-hukuncen da babu a juma'a min zakat al fitr kama daga zakar da kai والتكبير المطلق da kabbara sake ba kaidi wal muqayyad da kabbarar da aka faɗi yadda za a yi ta eh a wannan kabarbari na kwanakin idi ko na ranar idi akwai kabarbari mutlaka kawai mutum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya tai da kuma muqayyad kabarbari wanda aka faɗi ya za a yi su ko yin su bayan kowace sallar farilla idan an idar da sallah yawwa wa min al-adahi hakan nan kuma kama daga yin yankan lahiya wal hadi da kuma yankan hadaya ga mahajjata wala tusharikuhum al-jumu'atu fiha juma'a ba ta tarayya da sallar da sallolin idi a cikin waɗannan hukunce hukunce juma'a ba a yanka a cikin ta na lahiya ba kuma ba ba a shar'anta kabarbari ran juma'a ba ba a kuma shar'anta hadaya ranar juma'a ba na yawo haka ba a shar'anta fiddakaran juma'a ba wa minha daga cikin bambance bambance anna fil jumu'ati sa'atu la yuwafiquha muslimun yad'u Allah illa sujiba lahu wa lam yarid mithlu hadha fil idain daga ciki akwai cewa ita sallar juma'a cikinta akwai wani ɗan lokaci la yuwafiquha muslimun ba wani musulmi da zai dace da wannan lokaci ya da Allah yana roƙon Allah illa sujiba lahu face sai an amsa mashi walam yarid mithlu hadha fil idain kuma makamancin wannan bai zo ba a idi guda biyu cewa ko wani lokaci a ranar idi da ake amsa addu'a wannan bai zo ba na juma'a da ya zo cikin hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim wa kadhalika استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة دون العيدين والجمعة تتأكد فيها الزيارة خصوصا قبل طلوع الشمس والعيد استحباب مطلق كسائر الأيام وكذلك حكى أن استحب العلماء ما لم مسلمين ثم استحبا تدى زيارة القبور يوم الجمعة زيارة kaburbura ranar juma'a dunal idai ne amma ba a musahabbantar da haka ranar idi guda biyu ba nan a gane in an ce dunal idai da malam ya ce ba yana nufin malamai sun hana ziyartar kabari a ranar idi ba a'a sun mustahabbantar da ziyartar kabari ranar juma'a dunal idai ne amma idi biyu ba su mustahabbantar da haka ba za ka iya in ka fassara shi da cewa sun mustahabbantar da ziyartar makabarta ranar juma'a banda ranar idi wani ya fahimci cewa hanawa suka ba kuma haka ake nufi fal jumu'atu tata'akkadu fiha ziyarat juma'a ziyara tana ƙarfafuwa a cikinta hususan qabla tulu'i shamsi musamman gabanin hudowar rana bayan sallar asuba kafin hudowar rana. Wal'idu isti'ibabun mutlaqun amma idi kuma ranar idi mustahabbanci ne mutlaq ka sa'irin ayyami kamar sauran kwanaki. Kowace rana ma mustahabbi ne ziyartar makabarta da kowane lokaci, sai dai kuma ranar Juma'a ita ce wato mustahabbancin ya fi ƙarfi. To, idi kuma yana cikin sauran kwanaki. a wajen hukuncin mustahabbanci mutlak wanda ba ba karfafe shi ba wa min al-furuqi ma qalahu ashabuna anna khutbatay al-eidain tustaftahu al-ula bi tis'i takbiratin nasaqan wa wasaniyati wasaniyata bi sab'in ومن الفروق ما قاله أصحابنا daga cikin bambance bambance abinda malaman mu yana nufin na mazhaba suka faɗa anna khutbatay al-eidain cewa hudubobi guda biyun nan na idi tustaftahu al-ula bi tis'i takbiratin nasaqan ana bude na farko bi tis'i takbiratin da kabbara tara nasaqan ajire abinda nasaq yake nufi anan wato ba tare da fasil a tsakaninsu na wani karatu ko addu'a ba. E, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wato gwargwadon yadda liman zai ba mamunsa dama su yi tasu kabbara zai maimaita ta biyu. Gwargwadon yadda za su yi tasu su gama zai maimaita ta biyu. Sai zama idan ka, idan za ka dubi period ɗin kabbaran liman da mamunsa, in misali a cikin a cikin sakan talatin za a yi waɗannan kabarbari to wannan sakan talatin ɗin lam yakhlu thaniya ko lam takhlu thaniya bi takbir ba wani sakan ɗaya wanda babu kabbara a cikinsa ko dai kabbaran liman ko tamamu babu shiru a tsakani shine nafak wasaniyata bi sab'in sannan kuma ana buɗe ainihin wato kabbara ta biyu da ana buɗe raka'a ta biyu a hudu ba ta biyu afwan na shiga sallah ne fa eh na shiga sallah ne na magana hudu ba ne afwan ku gafarce ni wa min al-furuqi ma qalahu ashabuna daga cikin mutum bace akwai abin da malaman mu suka ambata anna khutbatayil idaini cewa hudu ba guda biyu na idi tustaftahu al-ula bi tas'i takbiratin huduba ta farko ana bude ta da kabbara tara liman in zai fara hudubar zai fara da kabbara tara na sakan a jere wasaniyata bi sab'in kuma huduba ta biyu kuma zai bude ta da kabbara bakwai bi khilafil jumu'a sabanin juma'a fa innaha tustaftahu bil hamdi ita sallar juma'a hudubar juma'a ana bude ta ne da da hamdala wasahihu malai yace zancen da yafi inganci استواؤهما في الاستفتاح بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح جميع خطبه بالحمد abin da yafi inganci shine istiwa'uhuma fil istiftah bil hamd daidaituwar su wajen budewa da hamdala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yastaftihu jami'a khutabihi bil hamdi yana bude dukkanin hudubobinsa da hamdala wannan shine abin da ya tabbata a sunna amma idan liman ya ga zai yi kabbara a cikin khutubar idi bayan ya buɗe da hamdala to zalika falau saboda rana ce ta kabarbari yana cikin khutuba ko a muƙaddimar shi ta khutuba zai yi kabbara a cikin samimul mawdu zai yi khutuba a ta a zai yi kabbara a ta in ya so zai yi kabbara duka saboda mai saboda dama wannan an shar'anta kabarbari sawa'un mutum a cikin khutuba yake ko ba a cikin khutuba yake ba to ta wannan fiskar sallar khutbar sallar idi za ta bambanta da khutbar sallar juma'a to da khutbar sallar juma'a ba a shar'anta kabarbari a cikin ta ba amma khutbar sallar idi ko da ba a nassanta kabarbari a cikin ta a sarihan ba to kabar kasancewa ta ranar idi ce kuma kuma kuma me zan ce fuskantar mutane ne da khitabi da magana to idan mai fuskanta mutane da magana ya fuskance su da kabarbari ranar idi ba za a ce ya zo da wani sabon abu bako ba wa tashtariku salatu salatu eid al-fitri wa salatu eid an-nahri fi hadhihi al-ayyam wa taftarikan fi umurin yasira bi hasabi waqtihima yanzu sai magana sallar idin su ma guda biya tsakanin su sallar idin shan ruwa da sallar idin yanka fi hadhihi al-ahkam a cikin waɗannan hukunce-hukunce da muka ambata ta shitarika ne suna tarayya bambance abin da ya bambanta su da sallar juma'a suna tarayya a cikinsa wata fitarika ne kuma su ma a tsakaninsu suna bambanta fi umurin yasira cikin wasu al'amura ‘yan kaɗan bi hasabi wakti hima gurgudun yanayi da lokacinsu yake. وفي الفطر ينبغي ألا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام ووجوب الفطر وفي الفطر أسلر شلوة ينبغي ألا يخرج من بيته يا كما تأتي متن kada ya fita daga gidansa hatta ya kula tamaratin har sai ya ci wato wasu ‘yan dabinai, witron kuma su ma wuturi ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai tahqiqan lil farqi bainahu wa bainal ayyam allati qablahu don tabbatar da bambanci tsakanin wannan rana da kuma ranakun da suka wuce kafin sa fi wujubi siyami na wajibcin azumi a cikin su wa wujubil fitr da kuma wajibcin shan ruwa shi a cikin sa eh kwanakin da suka shuɗe gabanin wannan rana wajibi ne a azumi a cikin su ranakun amma wannan rana wajibi ne a sha ruwa a cikinta don haka wannan abin da ya bambanta su yasa ya waje bai wayi gari da cin wani abu don ya bambanta wannan rana da wajibcin shan ruwa akan waccan rana ta jiya da wajibcin azumi kama yukrahu an yataqaddama shahar ramadana bi siyami yawmin aw yawmayn kamar yadda an karhanta ya gabaci a watan ramadan da azumin rana ɗaya ko azumin rana biyu ko azumin rana biyu wa kama yukrahu qaranul fara'id bi sunaniha kuma kamar yadda aka karhanta wato gwama farillai da sunnoninsu gwama farillai da sunnoninsu wa kuriha lil imami an yatatawwa mawdi al maktuba haka aka ƙi wa liman ya yi taɗawa'i a gurbin sallar farilla wal hikmat fi zalika li ajali an yatamayyaza al fardu min ghairihi duk hikimar cikin haka don dai farali ya bambanta da wanda ba farali ba wa amma nahar amma kaga sallar lahiya fala yanbaghi an ya'kula illa min udhiyatihi bai kamata ya ci ba sai daga layyarsa ba'da salati bayan an idar da sallah wato malam nan ya zo da bayanan amma sai ya ya fitar da su daga umumi domin kasancewar a ranar sallar azumi wajibi ne a sha wannan da jima'in malaman musulunci wajibi ne a sha ruwa kada a yi azumi ranar sallar shan ruwa amma kasancewar wannan hukuncin yana da alaƙa da mutum ya ci a gidansa kuma yana da alaƙa da mutum ya ci dabino kaɗai kamar yadda bayanan malam suke nunawa to wannan malam ya dunkule zance ba kuma yadda ya saba ba bayan malam kun wani ne ya faɗi haka in ya kawo zai ce wa sahihu zai ce wa sahihu hadha amun fi baiti wa fi ghairi baiti wa fi tamri wa fi ghairi tamri don haka wannan hukuncin na shan ruwa ranar ranar sallah sallar azumi yana da alaƙa da ranan ne ba yana da alaƙa da gida ba ne ko da dabi'u abin da ya zo na a gida ko a dabino waƙi ne ana ce da shi waƙi a tu'ain haka ne ya faru amma illar ko makasudin shine a bambanta yau ranar sallah da jiya ranar azumi da shan ruwa kuma sannan ya kasance kafin tafiya idi saboda abin da yake hukunta yau shine wayewar gari naka hukuncin zai fara ne daga wayewar garin yau ba sai bayan an dawo daga idi ba in aka ce sai an dawo daga idi to zai bada wata ma'ana ta daban to shi yasa ya zama yake da alaka da wayewar gari da kafin tafiya idi dole a bambanta tun kafin tafiya idi in aka yi jinkiri zai ba da wata ma'ana don haka wannan hukuncin am ne amma malam ya dan takura shi yace kafin ya fita daga gida har sai ya ci da binai wuturi to sai wani ya dauka cewa hukuncin ne haka in ba haka kai ba ka sabawa shari'a sannan dangane da sallar lahiya ita ma da yace ya kamata ya ci daga layyarsa bayan sallah ci ranar layya ko kuma ko kuma kame baki ranar layya kafin a ta masallacin idi wannan ita ce sunnar shi ne makasudin shi ne makasudin kuma da wannan fiskar malam da da ya kamata ya kawo ina kawo bambance-bambance ne ba haɗuwa suka yi a ci ba, rabuwa suka yi a ci, sallar sallar shan ruwa ita a ci kafin a fita sallar layya kuma a kame har sai an dawo to kaga da kamewa za a ambata shine bambancin zai bayyana ba ba cin ko shan ba an gane ko dan haka sallar layya ita bambancin ta da karamar sallah dukkan su sun hada kan ba azumi sai dai sun bambanta ta yadda sallar karamar sallah za a ci ne kafin a tafi daga lokacin da gari ya waye don a bambanta yau da jiya sallar lahiya kuma za a ci ne bayan an dawo za a kame baki kafin a tafi za a kame baki kafin a tafi tamkar an ɗauki azumi amma da an dawo kuma sai a me sai a sha ruwa sannan hukuncin kuma baya da alaka kai tsaye da sai abin layyarsa a'a shi yasa shi ma yace yambazi ya kamata idan har abin layyar bai samu ba saboda bai zama redi ba shi kuma yana bukatar ya ci ko kuma bai ma yi lahiyar ba to duk abin da ya samu ko ruwa ne sai ya sai ya sha kaga idan aka ce an alakantar da abin ne da cin abin layya irin shekarar nan da ta gabata da ta wuce ai kaga kenan azumin dole za a yi kenan ko eh to ko ba haka ba saboda layyar sai aka zo ranar layya ne amma anguwa an ka duba ta sai kaga babu ya eh anguwa babu babu ba kanshin nama babu taure a waje ko rago ko ba a yanka komai aka bana aka yi sallar lahiya Allah musta'an طيب وعيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر أما عيد شروة تتعلق به أحكام صدقة الفطر wato hukunce-hukuncen sadakar fiddakai sun rataye da shi, wa idin na hadis ta'allaku biyu a hakamul azahi, idin yanka kuma hukunce-hukuncen layya suka rataye da shi. Wale haza yan bagi fi khutbatin idil fitr an yadkura a hakama sadakatul fitr. Saboda haka ne ma ya kamata a hudubar sallar idi, sallar karamar sallah, sallar sallar shan ruwa, ya ambaci hukunce-hukuncen zakkar shan ruwa. وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي كما يا كما تأتي أسلر ينكا يا أنبتي أهلبا كنشو كنشن ينكا بل ينبغي لكل خاطب ومذكر أن يعتني بهذا المقصود برما يا كما تدوني من هلبا هو نمي فأكروا أن يعتني بهذا المقصود يا واتو بعد مهمانشي قوانا منفى واتو ya, ya mai da hankali ya lura da wannan manufa sanda za ka fuskanci mutane da saƙo to ka fuskance su da abin da suke bukata fa yadhkuru nasa ma yahtajun ya ja hankalin mutane da abin da suke bukata yahtajuna ilayhi abin da suke bukata zuwa gare shi bi hasabi zabani wal makani wal ahwali wal asbabi gwargwadon lokaci da guri da halin da ake ciki da kuma sabubba na rayuwa na yau da kullum kama kanan hutabun nabi salama kamar yadda hudu wa annabi salama suka kasance ala hadan nan a bisa wannan tsari nan tsari a bisa wannan wannan tsari li annal maqsuda bil khutabi amrani domin manufofin da suke kunshi a cikin hudubobi al'amura ne guda biyu. Na farko, ta'alimun nasi ma yanfa'uhum min muhimmaci dinihim. Karantar da mutane abin da zai musu amfani cikin muhimman al'amura na addininsu, al'amura amma ba da ƙa'ikul umur ba, umur amma allati ya safi domin alhazir, wanda duk wanda ya halarta zai tashi da wata fa'ida. وترغيبهم وترهيبهم بالوعد عن التقصير في في المأمور والوقوع في المحظور وترغيبهم da kuma kwaitar da su shine na biyu وترهيبهم da ba su tsoro bilwa'azi ta hanyar yi musu wa'azi an taqsir fil umuri wato dangane da gazawa da suke cikin fil ma'amuri gazawar su cikin abin da aka umarce su ba su cika yi ba ko kuma ba suka idda shi a bisa siffarsa ba walwuko ifil mahazuri da kuma gazawarsu wajen fadawarsu cikin abin da aka hana kuma dama haka ake rayuwa ake faɗi tashi ko dai mutum ya tauye abin da aka sa shi ne ko kuma ya aikata abin da aka aka hana shi to wannan yana nuna muku muhimmancin a ce khutba ko ta juma'a ko ta idi wato sun kasance a suna da sun kasance a bisa tsari mai fa'idantarwa. Hudubar Juma'a da sallar Idi ya kamata su kasance a bisa tsari mai ba da fa'ida. Tsari mai ba da fa'ida kuma ya haɗa da yiwa waɗanda ake hutuba da yaren da suke ji, fuskantarsu da yaren da suke ji. Wannan matsala tana da nauyi sosai duba da yadda wasu daga cikin malaman fiqh suka tsananta a kanta domin har ya kai ga wasu suna ganin duk hutubar da aka yi ta ba da larabci ba wata hutubantu ba kamar babu ita kamar a malikiya Allah ya musu rahama wadda wannan sharaɗin wa in kana istinbati ne ba nafsi bane ba, ne ba amma wannan sharaɗin to zai tauye siffa daga cikin siffofin fa'ida in aka ce a ko'ina da larabci za a yi musu hudu ba a ko'ina da larabci za a yi musu hudu ba to akwai wurare da dama a duniya da za a yi hudu ba a tashi ba san mami aka ce ba sai zama kai an bata lokaci bai yi ma'ana ba in ka lizumta hudu ba cewa sai da larabci sannan ta zama hudu ba to gaskiya baka faɗaɗa baka faɗaɗa nazari ba malam usaimin Allah ya masa rahama yayi hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim da Allah ta'ala yake cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu aiki wani manzo ba sai da harshen mutanensa liyu bayyana lahu don ya musu bayani kinan saƙonin littattafan Allah da Allah ya saukar ka iya cewa alkur'ani ne kaɗai ya sauka da larabci amma littattafan da Allah ya saukar wa manzanni kowane littafi ya sauka ne da yaren annabin da al'ummarsa suke ji saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana mukhataba ne kenan da bayinsa da yaran da suke ji liyu bayyana lahum dan yi musu bayani wannan yasa ya zama dole wajibi shi kansa alqur'ani da aka sauka shi da larabci zamani na tafiya duniya tana ƙara nisa al'umma tana ƙara yawa ƙabilu suna ƙara yawa dole shi kansa alkur'ani a samu masu isar da shi da wani yare ba da zaren larabci ba ibadun da aka shar'anta yin su da alkur'ani kamar sallah za su tafi a yadda aka shar'anta su saboda karatun da ke cikin sallah ba makasudinsa shine ai wa'azi wa masu sallah da shi ba da inda haka ne mai sallah shi kaɗai da sai a ce ba sai ya bayyana karatu ba da haka za su zauna a yadda suke wannan hukunce hukunce amma isar da alkur'ani ta fiskar saƙo ba ta fiskar tilawa ba to shi kuma wajibi a samu masu isar da shi da wani yare da haka shi yasa ta wata fiskar yi wa mutane tafsiri wajibi ne wajibi ne tafsirin alkur'ani wajibi ne alakanta shi da Ramadan kuma ba ɓoyayyen abu bane cewa ba za a yi ba sai Ramadan wani shine laifi amma yawaita shi a Ramadan ko ba ba abu bane duk wanda ya san Ramadan ya san me Ramadan ya san me alakar Qur'ani da Ramadan bai kamata ya mamakin dan an yawaita tafsiri a cikin Ramadan ba almuhim kar mu yi nisa mu dawo mu fahimci cewa a mukhataba da Allah yake yi da bayinsa ta hanyar manzanninsa ya yi ne da yarukan da waɗanda ake magana da su suke ji malam usaimin ya ce wannan ayar dalili ce da ke nuna cewa ya halatta a yi hutubar juma'a da wani yare ba larabci ba sannan ɓangare na biyu da na ce hutuba ya kamata a ce ta zo da fa'ida ɓangare na biyu ta zama ta dace da lokaci da mutane da bigire da hali da ake yinta nan ma idan ta saba to fa'idar akwai ƙaranci ƙwarai da gaske ainihi amma idan ta dace da halin da ake ciki ko da mutanen da ke gabanka halin da ake ciki shine kamar in sallar azumi ne idan aka yi akan munasabar abin darussan watan azumi munasabar hukunce-hukuncen zakarfin da kai munasabar hukunce-hukuncen kaza da suka yi da alaƙa da azumi da halin da ake ciki ko in layya ne akan layya da hukunce-hukuncen kabarbari da ayyamu tashrik da waye da sauransu ko in ta juma'a ce wani abu da yake faruwa ko dai na kurakuran da mutane suka yawaita a daidai wannan lokacin na addini ko ta mas'ala wacce take mutane sun shiga rudani a kanta daidai wannan lokacin? Ire-iren wannan idan ya dace da halin da ake ciki, mutane za su samu fa'ida. Ko kuma idan hudu ba, a ce ta dace da su mutanen da suke sauraronka. Idan ka ɗauko hudu ba kana yin ta irin hudu da malamai ne ya kamata su ji ka. Manya-manyan maganganu gunduma-gunduma. to baka la'akari da masauraranka sannan haka wuri akwai zancen da in ka ɗauko shi a wannan wuri to to mewa ka kira ruwa an gane kamar ka je ka tsakiyar kantin kwari ne ka kafa lasufika ka fara kushe kwankwaso kaga baka samu guri ba baka samu guri ba lalle baka samu guri ba za ka bar wurin da kare ya kafa in Allah ya sa ma ka bar wajen ki to kamar haka ne to ka ga gurin da za ka yi isar da sako sai ka isar da sako su'alun tambaya ma hiya al-ahkamu muta'alliqa bil mayyit ala wajhi al-ijmal su me da me hukunce hukuncen da suke da alaka da mamaci a dunkule aljawabu amsa ahkamuhu naw'an hukunce hukuncen da suke da alaka da mamaci kala biyu ne nau'un ya ta'allaku bi zati akwai nau'i da yake da alaka da zatin shi gangar jikin mamacin wa nau'un ya ta'allaku bi mukhallafati akwai kuma nau'in da yake da alaka da abubuwan da ya bari mukhallafat ay tarika amma nau'ul awwal fa huwa tajhizuhu بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه nau'i na farko da suke da alaka da gangar jikinsa su ne kamar ta jihizuhu kintsa shi bitagasili ta hanyar wankewa wa takfini da sanya likafani wa salati alaihi da yi mashi sallah wa hamlihi da ɗaukar shi wa dafnihi da binne shi wa hiya fardu kifaya wannan ayyukan kuma farali ne kifa'i bi shiddati hajatihi saboda tsananin bukatuwarsa ga hakan din wa daruratihi ila hadhihi al-umur da kuma larurarsa zuwa ga ai masa waɗannan abubuwa wa tajhizuhu ila rabbih bi ahsan al-ahwali min tamamin nazafa mala yace kintsa shi zuwa Ubangijinsa, bi ahsanil ahwali da halaye mafiya kyau, min tamamin nazafati yana daga wato cikan cikar tsafta wa shafa'atu ikhwanihi almuslimina wa du'a'uhum lahu wa ikramuhu wa ihtiramuhu shar'iyyat hakan nan kuma shafa'atu ikhwanil muslimin hakan nan kuma wato ceton ɗan uwansa musulmi wa du'a'uhum lahu da yi mashi addu'a a wajen sallah ko akan kabari wa ikramuhu da karrama shi wa ihtiramuhu da kuma daraja shi ash-shar'iyyat dukka amma na shari'a eh yi masa wannan nema masa ceto yi masa addu'a da karrama shi da daraja shi duka amma ash-shar'iyyat irin na shari'a ba irin na bid'a ba eh abin da yake nufi kenan وأما المتعلق بمخلفاته وأما المتعلق بمخلفاته فيتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة أما abin da ya danganci kuma abubuwan da ya bari to fa ya ta'allaqu bi tarikatihi abin da yake da alaka da wato tarikarsa dukiyarsa arba'atu huquqin haƙoƙi guda hudu ne murattaba malam ya ce a jere haka ake bibiyar su hakki na farko mu'anut tajhizi tuqaddamu ala kulli shay'in mu'an ke tsawainiya tsawainiyar kintsawa wankansa likafaninsa, ruwan wankansa, masu ɗaukarsa, makarar da za a saka shi, ramin da za a saka shi, masu tonar ramin, da abubuwan da za a saka wa ramin domin inganta makwancinsa dukka. Idan akwai ɗawainiya, tukaddamu ala kulli shay'in za a gabatar da wani ɗawainiyar akan komai. nan ana ana magana maganar dukiya ba magana gangan jiki ba maganar dukiya ma'ana idan wankan ruwan wankansa saya za a yi a dukiyarsa za a ɗauka a saya idan masu wankan biyansu za a yi a dukiyarsa za a saya likafani a dukiyarsa za a saya idan makara haya ake yi barikin garin ya kai haka to sai a je a biya haya a karɓo makara idan ƙasar da za a binne shi biya ake yi kamar yadda ake a waɗansu wurare gwargwadon yadda za a toni kabarin na kuɗi ne sai a biya a dukiya idan masu tonon biya ne sai a biya su su yi gane ko wasu ƙasashen sun yi nisa a wannan tsarin mu alhamdulillah har yanzu muna cikin al'adar mu a wasu abubuwan muna cikin al'adar iyaye da kakanni ba ma yanda har yanzu ba a taɓa mana al'adar mu ta iyaye da kakanni ba kamar wannan wajen na mutuwa amma fa sauran rayuwa kan sai alhamdu sai sai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an raba mu da al'adunmu na iyaye da kakanni abubuwa da yawa amma sha'anin mutuwa to da sauƙi sauƙi kun ga aure ma yanzu an fara bulbulwa da wasu abubuwa ko kun ga yadda yara mata suka fito suna zuga 'ya'yanmu hana su girki da shara da wance-wance da wane ne wane ana yin shiri ana ganin wani abin ana masa dariya ana waye da sauransu ana ganin mai sauki ne ba mai sauki bane ba mai sauki bane manzon sallama ya ce sa tun qadu ural islami urwatan urwat za a warware kullum musulunci kulli kulli da a rinka bi in ka ga wani abu ya taso za a warware wani abu kar ka dauka da sauki wallahi kulli ne za a kwance kulli ne za a kwance kuma za a kwance shi ba zai dawo ba ai kulli ne za a kwance tun da aka fara kana ganin kamar yara ne waye da sauransu ita yarinyar da daga cikin yaran da suke abin ana zagin su ana waye ta fito tana ba da hakuri kaza kaza kaza duk wanda ya san me ake nufi ya san ai ba ra'ayin ta bane sa ta aka yi kayan kuɗi ne ai ai ita ta zama ta zama kayan sayarwa su talla ne kayan kuɗi ne ɗaukan nauyi ne kuma biyan da nauyi saboda masu manufar sun san me suke nufi to duk abin da za ta faɗa ɗin ƙarshe sai da aka rubuta shi ma ta je ta zaman haddasa ta haddace ta kiyaye shi kuma ƙarshe sai da aka yi rahazal ta yi aka gani in bai yi ba a yi mata gyare-gyare a goge wancan sai wanda ya yi ne shi ne za a sake ba ita ba ce to a hankali amma har yanzu sha'anin mutuwa ba a iso ba yanzu za ga an zo an yi mutuwa mutane fi sabilillahi za su zo su yi wanka fi sabilillahi ruwa gashi nan baja-baja rami kankace mai an je wasu sun je sun tona wani ma yana ganin cewa ba karamin zunubi bane a bashi kuɗi ya karba itatuwa kaga an haure shi wani yana ta ballowa a cicciro ganye kowa da guduma da zai bayar ana wawar a bada guduma kaga makara ana wawar ɗaukanta kowa yanzu lada yake so ya samu baya taɓa tsammanin wannan abin da yake aikin kuɗi har yanzu muna nan akan haka likkafa ne a kawo shi ma baka san ma waye siyo ba baka san ma waye siyo ba to haka ne to asali a shari'a idan za a yi na kuɗi to a dukiyarsa za a yi shari'a ta tsara in za a yi na kuɗi to a dukiyarsa za a yi to wasu ƙasashen na kuɗin ake yi na gaya muku wata rana abokina ya ce mun abokina barikinka har yanzu dai da saura muna tadi ina ina muna tadin sanin bariki sai barikinka da saura aboki yadda zai kure ni ina faɗan irin abubuwan da na gani shi muna faɗa ya ce abokina ka taɓa zuwa gurin da in an maka mutuwa mutane suna zaune za ka biya a masallah ana zazzaune eh masu jiran wanda za a yi wa sallah ga wasu sallah kuma adadin da za ka iya biya na adadin za ka ɗauko. Kamar kana bukatar gini ne lebur, mesin nau kake bukata, lebur nau kake bukata. Iya ƙarfinka da bukatar ka shi za ka ɗauka. Yawwa, a ce maka mesin ɗaya dubu hudu, lebur da dubu biyu, sai ka ce to a bani mesin uku, lebur shida. Cikin. To ka san nawa za ka biya, to kamar haka ne za ka ɗauko adadin da za su yi wa gawar ka sallah. sai ce idan an yi sallah kuma wannan kuɗin sallah ne sai kuɗin rakiya nan ma adadin da kake so su yi rakiya nan ma kuɗi za ka biya in duka wanda suka yi sallah nan kana so su yi rakiya sai ka biya su kuɗin rakiya in rabi kake so su yi rakiya sai ka ajiye rabi ka jibge rabi ka ɗauki rabi ka biya su aje abu nan sun je sun kai kuma sun dawo su sake zaman jiran wani a mutuwa wani na eh eh mana su ne me wa included eh me wa prayer kuma included yawa ka riga ka biya ha na kira di kuma a bariki eh ya imam ya imam ka fahimci wani abu imam me yasa a nan a karatu yanzu aka ce mu'anu tajhid me yasa a karatu aka ce ɗawainiyar ɗawainiyar kin tsagawa kaga kenan musulunci bai haramta ba idan kintsa ta yana bukatan a kashe kuɗi to bai haramta kashe kuɗin ba kuma wanda zai yi a biya shi ba haramta masa ya karɓa ba mu ɗin cuɗuwa muka yi da al'adar mutu yayi da kakanni ta kara ka gane ko sai har muke ganin hakan ɗin laifi ne al'ada ce take cikin abubuwan kuma al'ada mai kyau ta kara ta zamantakewa wadda take ƙara ƙauna da soyayya a tsakani su kuma can sun tashi akan fahimta irin ta bature wanda ya tsara maka ‘yancinka da sanin haƙƙinka wadda mu ma tana shigo mana tana sulalowa sanin haƙƙinka da sanin ‘yancinka wannan haƙƙina ne ‘yancina ne a musulunci idan a musulunci za ka zo masu cewa ce maka Allah ya haramta mun Allah ya haramta mun to don me Allah bai haramta mun za ka haramta mun na karba ka fahimta wa in kana sun tsananta domin al'amari na yin sallah da raka gawa al'amari ne na ibada tsantsa na ibada tsantsa to dama kuma haka ne gwargwadon wanda ya yi maka tasiri gwargwadon yadda tunda kullum ɗan adam ƙara buɗawa ƙara buɗewa yake da haka in za ka buɗe a kan sanin ‘yanci to za ka buɗa har ka shiga cikin abin da ba ka da ‘yanci a cikinsa idan za ka takure a rashin sanin ‘yanci to za ka takure har ka cutar da kanka shi yasa za ka zama wasaf shi yasa ko a zamantakewa ta aure wa'ancan da suke so su fanɗarar da yara akan maganar aure ko a zamantakewa ta auren ai mu din da al'adar mu ta takura mata a zamantakewa ai har da cutarwa a ciki har da cutarwa a ciki wanda suka buɗa kuma su kuma sai suka shiga hakkokin musulunci hakkokin addini to matsa wanda yake tsakiya shine yake kan daidai to amma kaga ai ba taɓa ganin mai laifin mai sai da likafani ba sannan wasu wuraren ƙasar ta sayarwa ce kuma ba laifi ba ne idan wani ya yanki wani katon fili ya ce wannan wurin ya saye shi ne domin duwar da yake so ya binne gawarsa ya zo ya biya portion ɗin abin ɗin ya biya shi na me kace wato in ana magana ban san me yasa tunanin kake tafiya take ki tafiya wani wuri daban ba ko ta arnan ai ƙasa ce arnan kar abun ne shi bai ma ba ko ka fahimta sannan haka mai tono idan zai yi tono a biya shi yi wa tononsa farashi sa a biya shi babu laifi babu laifi to ayyuka ne kamar yadda ake sayan itace a kai makabarta kamar yadda ake sayan makara sayanta ake ta sayarwa ce to duka irin wani so akwai ɗawainiyar take bukatan kuɗi kuma da gaske in an yi mai bayarwa bai laifi mai karɓa bai laifi ba amma akwai abin da tsantsar ibada ne irin sallah irin rakiya sallan ibada sallan ibada a na biyu thumma duyunul lati alaihi lillahi wa liibadihi sannan sai basukan da suke kansa na Allah da kuma na bayin Allah na Allah da na bayin Allah basukan Allah kamar mai dabi basukan Allah kamar kafara idan akwai kafara a kansa ta ciyar da miskinai ko kafarar rantsuwa bai yi ba ko kuma kafarar abinan ciyarwa ta ko ta ko ta zihari da yayi da matarsa bashi da ikon yanta wuyaye bashi da ikon yin azumi ciyarwa zai na miskine 60 kuma bai yi ba har ya mutu wannan hakkin Allah ne za a cire daga dukiya ko zakka lokacin zakka yayi a dukiyarsa bai cire zakkar ba sai ya rasu watan zakkar ya kama bai cire ba sai ya rasu za a cire za a cire. Ke sa na daga cikin kurakuran masu kuɗi a yau, wanda suke keɓantuwa da sanin dukiyarsu da hakkokin da suke kan dukiyarsu. A duniyar yau, da yawa daga cikin masu kuɗi su kaɗai suka kaɗaita da sanin me suke ciki. Shi zai lissafinsa na zakka, shi zai fi da zakkarsa, ba shi da wani wakili ko majibinci wanda yake sanin sirrin dukiyar da sirrin zakkar da lokacinta an yi ko ba a yi ba. Wannan kuskure ne. in ka faɗi ka mutu ba san komai ba za ka tafi da haƙƙi ba sanya za a yi da shi ba ba san ma akwai shi ba amma idan akwai aminai ko abokan sirri da suke bayanin da suka san me ake ciki in ka faɗi ka mutu sun san cewa wannan watan da kakka ne kuma sun san dukiyarka kaza ne sun san nawa kake cirewa ko nawa ya kamata ka cire sai a cire kawai a sannan wannan daga cikin haƙƙin Allah kenan sai haƙƙin mutane shi ma hakkin mutane kala biyu ne kun ga hakkin Allah ma iri biyu kafara da zakka to hakkin mutane ma iri biyu akwai hakkin mutane wanda yake da alaka da dukiyar hakkin mutane wanda yake da alaka da dukiyar kamar bakaniki ka ba shi gyara motar ka ko mashin ɗinka ko kekenka yana wurin bakaniki sai ka rasu kuma an riga an gyara an gama kudin gyara naira dubu ashirin da biyar sai a biya ashirin da biyar a karɓo mota kayanka da suke wajen tela an ɗinka kudin ɗinki dubu bakwai a biya dubu bakwai a karɓo kaya kayanka da suke hannun jingina kana da gona a hannun jingina ka ba da gonar ka karɓi jingina ka karɓi aran naira dubu ɗari a kai dubu ɗari a karɓo gona to wannan settling ɗin shi ne wato biyan basussuka da suke da alaƙa da dukiya saboda ai sai ta dawo kafin a ci gaba da lissafi to wannan ɓangare na farko kenan na hakokin mutane ɓangare na biyu na hakokin mutane ba su suka da suke ce musu addinul mursala ba suka ne yau da kullum ana bin ka ka ci bashin wani na kuɗi ka ci bashin wani na kaya wani ya maka aiki baka biya shi ba leburanci baka biya ba wani ya ɗauke ka ya kai ka ɗan acaɓa ne ko mai mota ne ya kai ka baka biya shi kuɗinsa ba irin waɗannan duka su ne addinul mursala to shi yasa wasu malaman suke kasa abin gida gida biyar maimakon hudu da malam yace domin anan malam ya dunkula ya dunkula ne anan sukan cire addinul muta'allika bi tarika daban wasu sukan da suke da alaka da karbo dukiya daban ake ware su sannan sai kuma basu sukan da suke da alaka da hakokin Allah da hakokin mutane su kuma wuri da ake hada su na uku sun matamfizu wasayahu shar'iyya zartar da wasiyoyinsa wadda suka dace da shari'a shine a shar'iyya wasiyoyi da suka dace da shari'a in yayi wasiyar da ta saba wa shari'a ba za a zartar za a zartar da wasiyoyin da suka dace da shari'a a cikin dukiyarsa idan yayi wasiya wa mai gado yace in ya mutu matarsa a bata gidansa na wuri kaza wannan wasiyar ta saba wa shari'a matarsa tana da gadansa in ya mutu ya ya a gidan mansa na wuri kaza a ba ɗansa wane mai biyayya ɗan amarya wannan wasiyar ba za a yi cika ta ba saboda ɗan nasu yana da gado manzon sulma cewa la wasiyata la wasiyata liwarisi mai gado ba a ba a masa wasiya sannan haka idan wasiyar ta haura ɗaya bisa ukun dukiyarsa za a dawo da ita daidai ɗaya bisa ukun dukiya ya wasiyar rabin dukiyarsa sai in ya mutu rabin dukiyarsa ko ya mutu gida kaza ya wasiyarsa a makaranta kaza sai wasiyarsa a masallaci kaza waqas sai wasiyarsa a malam wane sai wasiyarsa a dan uwansa wane babba wane ko kawu wane sai a duba a gani idan wannan gidan bai haura do ka'idar wasiya ba to sai a bayar da shi in ya haura ka'idar wasiya to sai a canza a bayar da abin da yake gurgudan ka'idar wasiya sannan sai na hudu na ƙarshe sun mai kusamul baƙi ala warasati sannan abin da ya saura sai a rabawa magadansa alhamdulillah to wancan anu ta jihis kar na manta don an kawo cewa ɗawainiyar kintsa shi daga dukiyarsa ba ana nufin cewa wajibi ce a dukiyarsa za a yi kar a samu wannan fahimta idan an samu masu ɗaukewa dukiyarsa ta huta amma dai an ɗauka daga dukiyarsa an yi kuma to ba a yi laifi ba nan kuma kar wasu su dinga ganin laifin wasu don wani ɗan boko ya zo ya tsaya akan dukiyar wansa a ce wani ɗan boko wani ma'aikaci daga abuja ko daga lagos ko daga yana ya zo shi masu ra'ayin nan irin commerce nan ana maganar ana maganar likafin ya ce ok ba ba an ce akwai kudi a cikin abin nan a lokasa ba ta dauka ja su mana an zo ana maganar biyan mai tunu ta dauka kuma an dubu ɗari a cikin wannan kudin irga biya ne irga biya wannan a dinga masa kallon mara mutunci in ya yi haka ya yi daidai ya yi daidai amma in ya yi aljihunsa kuma to ya kyauta ya kyauta Allahu a'lam assalamu alaikum